إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب العمل في كفارة اليمين babin da ya zo yaya ake kafarar rantsuwa za a yi bayanin yadda ake kafarar rantsuwa kenan ko قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول يتي عبد الله بن عمر يا كسنتي ينا فدرتي من حلف بيمين wanda ya yi rantsuwa fawakkadaha sai ƙarfafa rantsuwar sun mahanifa sa'ana ya karya rantsuwar fa'alaihi itku raqabatin alaihi raqabatin zai yanta wuyayi auki suwatu asharati masakin ko ya nemi mutum goma miskinai guda goma ya tufatar da su an ji abin da ya faɗa ko ومن حلف بيمين فلم يؤكدها wanda ya rantsuwa ko bai taukidin rantsuwa bai karfafa rantsuwan ba sun mahanisa sa'an na ya karya rantsuwan fa'alaihi itamu asharati masakiyin likulli miskinin muddin min hinta sai ya ciyar da miskinai goma kowane miskini ɗaya za ba shi mutu ɗaya na alhinta faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin wanda bai samu ba sai ya azumin kwana uku Abdullahi dan Umar yanda ya tsayar da tafiyar da al'amarin kenan an fahimta shi ya bambanta tsakanin mutum yayin rantsuwa da kuma yayin rantsuwa ya karfafa rantsuwa ma'ana aiki biyu kenan ma'ana aiki biyu kenan yayi ko jiya kuma eh karfafa rantsuwa yana nuna yana tsaye ko so dai yana nuna yana tsaye kenan shi karfafa wanda aka yi din shine aka kara masa kuma nauyi a cikin kafarar da zai yi an fahimci wannan matsalar ko wannan in mutum ya zama yana ba da fatawa a cikin mazhabi kenan amma yana ba da fatawa akan ba lalle ne kowace matsala ka ɗauki matsalar mazhabin ka kai fatawa da shi an fahimta me yiwa wannan matsala da gani wani mazhabi sai ka ga ba haka bane kuma baka da ikon ka kore wancan din alawa haddathani yahya an malikin an nafi'in an abdullah ibn umara annahu kana yukaffiru an yaminihi abdullah ibn umar in yayin rantsuwa zai kafara bi it'ami asharati masakin in zai kafara sai ci da miskinai guda goma لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد يجي إن يكرف فرنسوة تو سيا أنت وياي قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال يجي أدربت الناس وهم إذا أعطوا في الكفارة في كفارة اليمين ice na riski mutane in za su bayar in za su yi kafara cikin kafarar rantsuwa a aqaw muddan min hintatin bil muddil asgar she su bada muddi karamin mudu na hinta wara'au zalika mujzi'an anhum suna ganin hakan ya wadatar shi yasa suke yi qala malikun ahsanu ma sami'tu fil ladhi yukaffiru an yaminihi bil kiswa imam malik ya ce mafi kyau abin da na ji cikin wanda zai yi kafarar rantsuwa da tufa abinci yantarwa da tufa to in za a ba da tufan yaya za a bayar da tufar kenan shi ne sai akalla ma ya fi salat in za ka ba mutum tufa sai ka ba shi abin da zai ishe shi ya sutura sai al'aurarsa ya yi sallah sallah ta yi an fahimta in ka bashi wando bai ban ka bashi jamfa bai ba sai ka hada sai ka bashi riga daga rigar da za ta isa a yi sallah da ita in mace ce kuma fa sai ka bata mai sama da kasa kenan yukaffiru an yamini bil kiswa annahu in kasa ar-rijala in zai zai tufatar da maza kasahum thauban thauban sai ba su riga riga in aka ce riga riga ita ce wacce za su da suturce tun daga kafadar mutum har zuwa kafa don an ce abin da zai sa ya isa isan masa sallarsa ta yi suturce al'aura kenan wa in ka sa'an nisa'a in kuma kafaran da zai yi tufar da zai ba mata zai baiwa ka sa hunna saubaini saubaini sai ba su tufa biyu biyu kenan ina ma nan tufa biyu biyu ba wai dir'an wa khimara dir'an wa khimara riga da mayafi kenan wa zalika adna ma yuji'u kullam fi salatihi ai wannan shine mafi karancin abin da zai wadatar da mutum ya sa yayi sallah sallarsa ta yi suturce al'aura kenan saboda suturce al'aura sharadi ne cikin sharuɗan sallah ko babu jami'ul aiman babin da ya zo na bayyana yadda ake rantsuwa kenan ko قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه منذ الله ينتفي سير سيدنا عمر وهو يسير في الركب سيدنا عمر لا تفيع أشكن جماعة وهو يحلف بأبيه ينا رزقها مهي فينسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يتشي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم تبس الله ينا هناكو كي رزقها إيايانكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya shiru an fahimta me za a fahimta a cikin wannan abin kenan inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum ba tsawata masa akai ba Allah yana han ya hana yana ya hana ku ku rantsuwa da iyayenku duk sa'an da kaga mutum yana yin abu ya gamsu da cewa wannan abin shine daidai kenan an fahimta in ka tashi za ka yi mishi gyara ya za ka yi ya za ka yi a gaya masa cikin mai wanda ke daukan bamb ya je jefa ma mutane din nan da bamb ya fara da me ya fara eh eh a'a sai da aka yi mishi me aka cusa mishi cikin kwakwalwarsa cewa me wannan abin menene daidai ne to kai kuma da ka zo za ka gyara shi ka zo mishi da bambu kai ma yana bambu kana bambu wuta da wuta ya za ku fahimci mutane alaisa ga zalik me aya take cewa وإذا تولى سعى في الخير يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له بأكي تمشي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعدوان إذا قيل له إن أنت مسا كجزء الله ashe sai an wanke kwakwalwan an canza wannan tunanin to sa'an nan a shawo kansa a fahimci juna an fada masa cewa wannan abin shi ne daidai in ma an kashe ka ciki ka samu mai sai kai ma ka zo mishi da abin da yake yi ƙarfi da ƙarfe kenan za ku fahimci juna sai a samu a yi mishi magana a ja hankalin shi a cire wannan tunanin a cikin kwakwalwarsa to cikin ruwan sanyi sai a kashe wuta an fahimta أفهم وإذا قيل وإذا تولى سعى في الأرض ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد يهلك الحرث والنسل وما بمي بندقوجي وكاكي منيني دا منيني تكبا كومي دا كومي زي شكا تكين ونن domin in aka ga haka me ake ce mishi shi aje mishi da fada wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatu al-izzatu bil ithmi wal udwan an fahimta komai da yadda ake warware shi ba komai da yadda ake magance shi eh mutum ne ya riga ya gamsu cewa wannan abin daidai ne da ka zo za ka hana shi sai kai ma ka zo mishi da abin da ke hannun shi kai ma shi yake hannunka za ya fahimta juna za ya fahimta juna sannan kuma shi ya gamsu an gamsar da shi cewa in ya mutu ma akan wannan hanyar me yake samu shahada za a fahimtar juna za a magance wannan abin sai a hada shi da waɗanda za su cire wannan fahimtar su gyara masa idan shi ya aji ba shi an zo ana jefe jefe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tarar da sayyidina Umar yana rantsuwa da ce inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum me kenan yanzu an canza ai mishi me an wanke kwakwalwar an canza tunanin cikin kwakwalwar in aka canza tunanin a cikin kwakwalwar ya gamsu da haka shi kenan da kansa zai ɗauki abubuwan ya aji don da an gamsar da shi ne kaza to yanzu gashi kuma ya gamsu cewa a to shi kenan sai a sauka lafiya amma ƙarfi da ƙarfi to shi kenan matsala kuma sai addu'a sai addu'a wallahi eh don a lokacin ba wanda zai daifa da gaskiya ba wadda zai yadda ya faɗi gaskiya to shi yasa sai matsaloli su zo a rasa ina gaskiya take aka ce an gama da kaza kaza kaza kuma aka ce ana ne za a je rasha ko amerika a sau kayan yaki saboda su me ke da ake nufi tubka da warwara eh sauran da me to shi kenan sai kuma ya sai kowa ya rasa ina ina gaskiya take ya za a fahimci yadda rayuwa take in ka gama da mutum za ka je kuma ka yi odon kayan yaki saboda shi kafin ka gama da shi shine za ka yi wannan inna allaha yanhaakum an talifu bi aba'ikum faman kana halifan yanzu an wanke kwakwalwar an kwakwalwar an nuna abinda yake ciki daɗin nan ba daidai bane to duk wanda zai rantsuwa falyahlif billahi aw liyasmut to wannan magana za ta samu za ta samu inda za ta zauna a cikin kwakwalwar saboda me an cire wancan fahimtar tunanin to wannan ga amma wancan tunanin na nan kaka wani abu kasa kuma zai samu waje ya zauna ba an fahimta uslubun kenan nabawi sallallahu alaihi wa sallama قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم انزي رسوا يا هيك فدا لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب وانين مقلب القلوب الله مدوكين سرك قال وحدثني عن مالك عن عثمان ابن حفص ابن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال wannan bawan Allah da yayi abin da yayi Allah ya gafarta masa ya yafi masa ya karbi tubansa sai ce ya rasulullah sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahjuru dara qaumi allati asabtu fiha dhanba ya manzon Allah unguwan mu gidan mu inda nake na shiga wannan laifin nayi wannan laifin zan kaurace ma wajen saboda shaidan yarin jaye ni a wajen wa ujawiruka na zo na yi makautaka da kai ya manzon Allah na zama ina nesa da shaidan kenan sa'an nan na biyu wa an khala'u wa an khala'u min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi yace dukiya ta kuma baki daya zan fita ci zan dauki duk na bayar sadaka na ba Allah sadaka na ba manzon Allah sadaka saboda Allah to mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yujzika min zalika as-suluth ai wannan abin da ka so kai dukiyarka duk in sun yi biliyan nawa kace zaka bayar saboda Allah ka kasa gida uku ka dauki gida ɗaya ka bayar sauran je ka karki kayanka banda manzon Allah ya zai haka in kai ne ko fa sai ya ce je ka kawo inda kari ma ka karo inda bashi ma ka karo eh to ka gani ko ba yadda za a yi matsaloli su tafi daidai ka'idojin rayuwar ne ka'idojin rayuwar ne aka kauce musu fa ka'idojin rayuwar aka kauce musu to shi yasa muka samu kanmu a cikin abin da muke ciki shi muka samu wani store wani wani wholesale wani wuri inda muke ta muke ta duk gazawanmu da kiwuyanmu da ragwanci da komai sai muna turawa wajen ai turawa ne ai isra'ila ne ai yahudu ne ai nasara ne ai menene da menene suke yi suke yi suke su kare ne mutane ko ba ku da yadda za ku yi lokaci ne a duniyar nan ta samu shekara dubu tana hannun musulmai ana zaune lafiya umar bin abdulaziz da ya zama khalifa me yayi farko yana zama aka nada shi khalifa ya ce shi baya so sai manya suka hadu suka ce a'a ai mu baya a da kai shi ya zama shi dole yana komawa gida matarsa yar khalifa ce kanwan khalifa ce ubanta ya yi khalifa yayyanta su yi khalifa ya ce ke duk gwalagwalan nan da kuke da shi gida muke da shi gida ba namu bane fa na baitul mali ne ki je ki ɗebo su duka duk gidan sarautar duk gidan khalifa din yace duk abubuwan jin daɗi din wallahi ba mallakan mu bace haramun ne a mai da su gidan baitul mali na baitul mali ne ya fara da ina daga gida matarsa za ta yi ce za ka kawo mana haka muna cikin mulki muna cikin daula yace yadda za a yi kenan babu zabi na biyu kuma tana son shi ya za ta yi ta zauna a hankali wani dan wansa wanda yake jiran gado dan me zaka zo ka albashin da ake bamu kace kayan janye yace aiki me kuke za ba ku albashi wanda ya aiki shi za ba shi albashi wanda bai aiki ba aikin me kuke za ba ku albashi sai da aka cika baitul mali da kuɗi wata rana yazo yace kai wanda ke kula da baitul mali kawo sijilli kawo abin nan dinka mu gani watan watan da ya wuce nawa aka kashe baitul mali ya ce bai shige dirhami dubu ba ya ce baitul mali ga al'umma ya ce sai da aka tafi da duniya an bi kan titi duk dimash ba a samu talakan da zai karbi sadaka ba kowa ya wadata aka bincika afirikiya aka je duk tituna an bi ana neman wa zai karbi sadaka ba wanda zai karbi sadaka saboda me saboda yana zama yana ɗarewa kan karagar mulki ya ce duk wanda ba shi da lafiya a kai mishi likita ya mishi jinya kyauta duk wanda ake bi bashi a biya mishi bashi baitul mal duk wanda ba shi da aiki a rinka bashi abin da zai ci zuwa wata kada a jira sai ya zo ya nema a bi shi inda yake a bashi wanda ba shi da gida a sai mishi wanda ba shi da kaza a zo shi sa'an nan kuma gwamnoni na kuma aikata na ministoci gwamnoni kowa zai zo kafin a ɗora ka akan mukami sai ka yi bayanin me kake mallaka gida ko gona ko menene polota duk abin da ke mallaka kai bayani kafin ran da za ka sauka mulkin a duba a gani mai ya karu ina ka same shi haka ya tsara mulkin baki daya shi yasa da aka yi sayyidina bakar sayyidina umar usman aliyu aka zo akwai wane da wane da wane da wane har sai da matsala ta kai kan shi aka ce al-khalifatul khamis az-zahid al-khalifatul zahid al-khamis gaban shi ko akwai mutane wanda suke yi amma ai zalunci ai kaza ai kaza ai kaza shi da yazo yana zuwa ma tukunna sai canza tufarsa aka ce da kana nan duk sa na aka maka hari sai ka ce aka wanda yafi wannan laushi mai kyau yace da kenan yanzu na samu abin da nake so ba abin da nake bukata kuma shi lahira wata tsohuwa ta zo daga masu tace kai ne baitul khalifa yace gidana daki na ku neman min ke matata da muke cikin daula da muna ƴaƴan sarakuna ɗaki na ke ne samun min ɗakin da zai ɗauki tarbar mambanci da sallah da karatun alkur'ani da tawada da takarda saboda ni ta rubutu sai gaban ta ifadi ya za a yi wani irin mulki kenan kuma haka aka zauna rayuwa ce ta samu dama ta samu kowa duk sa'an da ka ɗebo abin da ya fi karfin bukatar ka sai kuma ka sha wahala abin mamaki duk rayuwar duniyar nan na na Aisha duk darajar ta wajen manzon Allah da daukar kanta laki ta bai shige manzon Allah ya sallah ta miki kafanta ba sai ta janye ina manya manyan kujeru ina kan manya manyan kaza ina kaza kaza kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce in ka ga dama in an kana so duwatsun maka dama yace a dakin shi kenan fa na na Fatima da darajar ta menene me suka mallaka duk abin da ka rasa a duniya sanadiyar ka samu lahira ka ci riba ba ka yi hasara ba duk abin da ka samu a duniya sanadiyar shi ka rasa lahira ka yi hasara ba shi ne hasara talauci da ake ciki din nan ba addini ne yake ba yake samu cikin talauci ba fa addini ba ya saka cikin talauci talauci na faruwa ne sanadiyar abu uku talauci na kaddara Allah ya kaddara mu mutum baya zai talauci kayi sana'ar duk hanyar da ake bi ka bi duk yadda ake kyautata bu kayi Allah bai kaddara za ka samu kudi ba sai ya ce wannan kaddara ce daga Allah هذا فقر قدري talauci na biyu ƙiwya da rashin bin tsari dokoki kana sana'a baka kyauta ta sana'arka baka kiyaye mal alkawari baka yin yadda ya kamata kowa zai zo wajenka ne ko gudun ka za a yi kowa zai gudu ne zai wajen abu mai kyau ko kai kake zaune unguwa kofar gida zaka sai abinci ka ce je ka can wurin mai shinkafa din nan duk kafin a tsallaka je wajen ta an wuce mutane da yawa saboda me saboda tana yin me mai kyau sai ka zauna don kiwuya don son zuciya don lalacewa don macewar zuciya kake yin abu da kyau kake kiyaye lokaci kowa guje maka za a yi to wannan talaucin da ka shiga ci kadara ce kasali sannan akwai fakru infaq sai na baka ne ɗauki dukiyar duk ya bayar manzo Allah ce me ka bar ma iyalanka ya ce taraktum lahum Allah wa rasulahu ta ce je ka shi yasa tashi za ka yi kai aiki kasancewa muna zaune duk abin da ya faru sai mu ɗauka muna tura ma turawa da menene su ma mutane ne fa lokaci ne ya zo aka rabkana suka je suka yi ta kere-kere suka yi ta menene saboda matsala ɗaya saboda su tsora ma mutane abin da suke so suka zo suka fi karfin kowa a siyasa a technology a komai saboda matsala ɗaya su tsora ma mutane abin da suke so na tsiraici na duk abin da suke so ibahiyya duk abu na lalaci da su tunanin bature shi ke so ya to shine ya zama dole kuma sai kowa ya bi shi haka nan wannan ya bar addininsa wannan ya bar al'adarsa wannan ya bar menene ya bi bature to riban me ake ci aka ciyo da aka bi bature ba riban da aka samu kuma ba abin da za a samu saboda shi tunaninsa duk duniya ba zancen lahira a wajen shi an fahimta kai kuma fa kana duniya duniyar ta ka gina lahira kake da ita shi kuma duniyar tasa ƙara gina ta yake ba ruwan shi da lahira kai da shi in an je lahira waye hasara wa ke da hasara shi ke da hasara sa'annan addininka ya ce maka wa a'iddu lahum mastata'atum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bi aduwallahi wa aduwwakum Allah bai ce ka saman mukanka irin abin da turawa suke da shi ba a'a ka saman makanka gwarwado abin da zaka samu don Allah ya ce maka wa man nasru illa illa min indillah ko takobi ne da kai in kai karfin hali ka tashi ka bi dokokin da ake bi ka bi tsarin da ake bi sai ka ci nasara don mumini ya tabbatar da cewa wa man nasuru illa min indillahi ina mana wa man nasuru illa min indillah duk makaman da kake da shi in Allah bai baka sa'a ba ba da za a yi duk rauninka in ka tashi kai iya kokari abinda shari'a ka tace kai sai Allah ya baka nasara shikenan sai ka ci nasara to imanin mutane abin inda ake so a jawo imanin mutane ya kai kenan fa sai an je ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani Allah da ya duniyan nan ya shawarce ka ne bai shawarce ka ba kuma baka isa ka tilasta Allah ya canza tsarin shi don kai ba ko ka isa akwai wanda isa baka isa ba baki isa ba to rayuwa akwai wa'ansu abubuwa da Allah mai sarki ya barka ka zaba ya baka zabi a ciki akwai abin da Allah bai baka zabi ba a ciki ba zai tambaye ka ba zai ma azaba ba don wannan duk abin da kaga Allah ce maka i kaza ko kar kai kaza anta muhayyarun fi Allah ya sa maka kana da iko ka zabi kai kaza ko kar kai kaza din abin da Allah bai baka zabi ba a ciki Allah ba zai kama ka ba da shi an fahimta Allah ya shawarce ka ne zai halicce ka ka zabi wanda kake so kake ka zama namiji ko mace eh gani kai ka zamo me gani ta yi ta zamo na me to shi ne aka ce da za a kwaranye ma ɗan adam abin da ya in an je lahira Allah ya kwaranye komai ya fito fili namiji zai gode ma Allah shi gata Allah ya mishi ya mace za ta gode ma Allah shi gata Allah ya mata Allah yana son ta ne ya mata wannan ba yana kinta ba an fahimta yaya za mu yi mu tarbiyyatar da imaninmu ya kamo waɗancan tashoshi da muka rasa su ya za mu yi wannan imanin da muka kasa gyara shi fa yana muna cutuwa fa a cikin rayuwa jin daɗin rayuwar ma ba ma yi jin daɗin rayuwar ba ma yi ba ma jin daɗin rayuwar yadda muke so ba ma jin daɗin rayuwar yadda muke so ba kana da kuɗi ba Allah ya baka kuɗi ya baka ilimi ya baka gida ya baka menene da menene sai ka je ka yi mai jin daɗi sai ka je ka yi mai ka je ka auri mace Allah ya baki kyau ya baki kaza ya baki kaza sai ki auri namiji auren nan da aka yi ayi ne don me ayi tashin hankali har ayi ne don me a a a ji daɗi ka faɗi gaskiya ayi ne don me don a ji daɗi to wannan jin daɗin yana da sharuɗai da ka'idoji wata hatta gama rayuwarta daɗin da ya kama morar da ya kamata a yi mata ɗari da kyar a samu arba'in ko hamsin kai ma da ka auro ta yadda kake so ka more ta da kyar ka samu hamsin ko arba'in duk ya tafi a cikin shiririta me yasa ka yi aure baka san me ya aure ba don me ake aure baka sani ba da Allah ya halatta aure sai ginda sharuɗa me me ce litaskunu a sai ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma ɗaya kenan na biyu ce litaskunu na uku hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wallahi in baka cika waɗannan ayoyi yadda suke ba wallahi tallahi kai da jin dadin aure har abada dukkan mata eh eh saboda wani babi ne guda da sai ka karanta shi horewa duniyan nan Allah ya hore maka wasu abubuwa bai hore maka wasu abubuwa ba Allah ya hore maka kamara kuma ka daure ka kama menene jaki abin ne amma bai hore ma sauro ba sauro dan ka kani Allah bai hore maka shi ba sai wahal da kai har gari waye ka kasa bacci ka daki fuskanka ka daki bango ka yi wa Allah bai hore maka me horewa ce daga Allah wannan matan da ka aura sai in Allah ya hore maka ita zaka ji dadin ta fa zaki zaka more ta wannan mijin da yake aure sai in Allah ya hore miki shi zaki ji dadin shi to wanne ne sharadin jin dadin waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wallahi tallahi gwargwadon aiwatar da wannan aya gwargwadon jin daɗin matanka mawaddatan ina mana mawadda eh ya ba faduwa ne wa rahama da jin kai to auna ka gani kai da matanka ya kuke rayuwa duk sa'an da ta ci arzikinka za ta zo ta durkusa ta yi godiya in ka ba ta kudi ta yi godiya ba arzikinka ba ne ba kai in ka ci arzikinka arzikinta kana gode mata ba arziki ba ne ba arzikinta ba ne ba da Allah ya ba ta ba iya yin abinci ma abinci mai zaki ba arziki bane ba iya kwalliya ba arziki bane ba kaza da kaza duk ba arziki bane ba kai ne in ka bada kudi a durkusa ai ma godiya kai ne in kai kaza ai ma godiya kai in ai ma kaza dan Allah kana godewa kana yabawa wallahi ba za ka ji daɗin rayuwa ba mawaddatan ina mana mawadda so a duk abin da kake so wanda kake so kana bata mishi in ya bata ma ma sai ka kawo da kai saboda kana son shi saboda kana son shi mawaddatan soyayya kana santa tana son ka wannan soyayyan yana bukatan me return ko abinda kai abinda ake so shine abinda kai kana so a yi maka abinda aka yi ma kai ma ana son kai ba haka bane ba kai ma ana son kai kana kamanta wannan to sa'an nan mu zo mawadda din kadai in ka zauna dan Allah kowa ya je gida yau ya tunani ko da awa ɗaya ne kai bincike gani wa rahma ina ma na rahma tausayi da jin kai tausayi da jin kai in ba ka da lafiya kanka na ciwo cike nan makarkata take ba ta da zama ba ta ga zama ba yau ko tana kwance ba ta da lafiya sai me bai damu ba haka ne wallahi tallahi haka ne akwai rahama akwai tausayi eh ai me waye hana aje a nemo a kawo zancen tausayi ba shi kana zaune ba fa kana wajen nema kana wajen tausayi ina yake a kafa yake ko a zuciya kaji ko kaji wanda suka kware cikin rayuwa wai kana wajen neman kowane minti biyar shi ka bugu waya yaya jikin Allah ya bada lafiya me kike so a sawo miki watakila ya shekara arba'in yana zaune da mace ke kaga ya samu experience ko wai ba a kafa ba ne ko ka je neman tausayin na nan za ka iya amfani da shi to wayannan guda biyu mawaddatan wa rahama wallahi gwargwadon jin daɗin matanka ko aure gwargwadon yadda ka aiwatar da waɗannan ayoyi don Allah ne ya kafa wannan dokar sa'an nan aya ta biyu litaskunu ilaiha ma ma'ana da taskunu ila don ku samu sukuni da nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi ta samu sukuni da kwanciyar hankali da jin daɗi game da kai kai ma ka samu sukuni da kwanciyar hankali da jin daɗi game da kai da ita hakan na faruwa sosai yana da wahala ko to sa'an ce hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna ina mana libas sutura sutura ce gare ka kai ma sutura ce gare yanzu shi mutum ya keta sutura sayar ko da wasa za ka bar ajuwar kuskure nata in ka bar ajuwar kuskure nata ka rufe asiri ko da wa eh ya yi mai ka ji ko tuwo ya rama shi ma wa'annan ka'idoji fa wanda ya halatta aure don ayyado fa shi ya shimfida sai ce abinda yadda nake son aure ya tafi kenan gwargwadon jin daɗin matarka ko jin daɗin aure in zaka aure gona hudu ka koyare su ka dagur ko ɗari wallahi tallahi ba zaka ji daɗin aure ba sai ka dawo ka bi tsarin da Allah ya gindaya ya shirya sai ka fi kowa jin daɗin rayuwa sai ka fi kowa jin daɗin aure sai ka fi kowa jin daɗin rayuwa sai ka fi kowa jin daɗin aure haka ne ko ba haka bane ba za a yi tunani a yi bincike sati mai zuwa an zuwa tattauna eh قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجري عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال أنتم بيننا عائشة متم واني يتي مالي في رتاج الكعبة يتي دوكياتا أتكين كوفر كعبة معنى دوكياتا نا أجي تصدوك ديتا أتجار كوفر كعبة فقالت عائشة سينا نا عائشة تي يكفره ما يكفر اليمين sai ka fara rantsuwa sai ka fara rantsuwa qala yahya qala malik fi allazi yaqulu mali fi sabilillah imamu malik yace mutum yace dukiya ta duk a cikin ta fi sabilillah thumma yahnasu sa'annan ya karya wannan rantsuwa ya za a yi qala yaj'alu thulutha malihi fi sabilillah sai kasa dukiyar duk da yana zaune ne ya ji imani ya yi dimi ya ce dukiyata duk na bar su na ba fi sabilillah miliyan uku ko miliyan ɗari zuwa an jima kuma sai ga kai ya za a yi ya zan yi imani kuma ya dishe ya disashe kenan to aka ce sai kasa uku ya dauki sulusi ya bayar yayi ina aka yi istinbatin wannan wannan yace mali an an khala'a an mali sai ce ka sa ka sa sulusi ba ga shi kuka karanta ba yanzu ba وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة كتاب الضحايا إيه. إيه. manzo Allah ce ina rantsuwa ba zan yi abu ba sai na gan yafi sai na yi kafara sa'an nan na aikata wannan abu sai ka yi kafara sai ka aikata abin in ka riga ka aikata ne sai ka yi kafara duk ta yi abin da ake so ka yi kafara ko kitabu dhahaya littafin layya babu ma yunha anhu min dhahaya babin da yazo abinda abinda aka hana ayi layya da shi dabban da aka hana ayi layya da ita saboda abu ne zaka dauka ka ba Allah to ana son ka dauki abu mai kyau ka baiwa Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yasa layya ma da zaka yi sai aka nuna maka ga irin dabban da zaka yi layya zaka baiwa Allah kenan ko قال حدثني عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا أن تنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم ميزا أكياي قبل ليا انزا إليا فأشار بيده وقال أربعا sai manzo Allah ya nuni da hannunsa masu albarka ya nuna guda hudu ya ce abu guda hudu ka kiyaye su wa kana albara'u yushiru bi yadihi wa yaqulu yadi aktsaru min yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bara'u in zai misali ga yanda manzo Allah ya nuna sai ce hudu amma fa hannuna bai darajar albarkan hannun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam al-arja'u al-bayyinu dhal'uha gurguwar dabba wacce gurguntakan ya bayyano fili har ba ta iya tafiya wal aura'u albayyinu awaruha makauniyar dabba da ba ta gani wal maridatu albayyinu maraduha da dabban da ke ciwo ba ta da lafiya ta rame ba da kaganta ba ta da in kaganta ma aka yanka aka ce ga rama ta kai ma kana kinkimin naman wal ajfa'u lati la tunqi da dabban da ta rame ta kangame har bargon da ke jikinta ya narke zama ruwa ba ta da bargo la tunki ai la ba za ta yi ba ta da bargo to wa'annan guda hudu aka ce ka kiyaye su قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تصن عبد الله بن عمر إن زي ليا ko rago ko akuya ko dabba saniya ko ko rakumi sai kiyaye allati lam tusinna dabban da bata cire hakora ba bata kai shekara ba wallati na kasa min khalqiha da dabban da take tawayayyen garba wadda take da tawaya a jikinta قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي يتي أبند نفسو كينا cikin abinda na jijiyo babu ma yustahabbu min ad-dhahaya babin da yazo na bayanin irin dabban da ake son a yi layya da ita. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة وترانا عبد الله بن عمر بيجي أيكن هجبا kuma yana kwanci ba shi da lafiya bai ma samu ya fito filin idi ba sai ya wakilta wani ka je ka sawo min dabba mai kaza kaza ka yanka mu qala qala nafi'un fa'amarani an ashtari lahu kabshan fahilan ya ce jika ka sawo rago karo mai ƙarfi akarana mai kaho mana karo kenan thumma azbahu yawmal adha in je na sawo masa na yanka masa ranan layya fi musallan nas wajen inda ake sallan idi qala nafi'un nafi'un maula abladan umar sai ya ce fa fa'altu sai na abin da ya ce na yi dinnan sai na aiwatar da wannan daidai wa daida sun mahimila ila abdullahi bin umara da aka yanka nama aka gyaggyara aka sai aka ɗauka aka shiga da shi gida aka aka kai ma abdullahi dan umar fa halaka ra'asahu hina zubi halkabshu sai ya aski aka dabban sai ya aski ina mana sai ya aski wa kana maridan yace ba shi da lafiya ne suka ce ko dan ba shi da lafiya ne ya aski askin dai ba yayi ne don layyar da aka yi ba lam yashhad al-eid ma'a an-nas bai je masallacin idi ba don ba shi da lafiya qala nafi'un wa kana abdullah ibn umar yaqulu abdullah ibn umar ya kasance yana fadar cewa laysa hilaqu ar-ra's biwajibin ala man baha wa qad fa'ala ibn umar yace ba wajibi bane akan wanda ya layya ya aski ba abdullah ibn umar dai yayi ko don ba shi da lafiya ne ko don ba shi da menene da menene dai ya ce ba wajibi bane باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام yace babin da ya zo an hana mutum ya yanka a bar layyarsa kafin liman ya juya kafin liman ya juya daga ina daga sallah ko kuwa a'a ya kama hanyar zuwa gida in liman ya idar da sallah ba yana juyowa ba in sirafi ne in ya idar da ya ce kablan sirafil imam kafin liman ya koma ya juya to hadisin zai bayyana mana wani irin juyawa ake nufi kenan ko an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا برة ابن نيار نيار ذبح ضهيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى والصحابين kafin manzon Allah ya yanka abin da yasa shi da ya tashi da safe sai yanka abin da yasa aka yi abinci aka ci فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى da yace ya manzo Allah na yanka tabbata kafin na fito kaza kaza kaza yace ai ba lokacin yanka ba kenan ka je ka sake yin layya wannan abinci ne kuka yanka kuka ci qala abu burda la ajidu illa jaz'an shi abu burda yace ya manzo Allah ai ba ni da wani dunkin ko ragon sai wanda bai shige shekara ba bai ya wanda ya cika shekara bai kara komai ba a cikin shekara ya rasulullahi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa in lam tajid illa jaza'an fazbaha in baka samu ba sai irin wannan ka je ka yanka to sai aka ce shi kadai aka yi ma wannan rangon قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن أويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى wannan bawan Allah shi ma sai yanka dabbarsa kafin ya tafi zuwa wajen sallan idi وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ya faɗa wa manzon Allah abin da na yanka dabba ta da muka waye gari muka ci abinci kafin na dawo na yi layyara kenan fa amarahu an yauda bi dhahiyatin ukhra sai manzon Allah ce ka sake yankan wata dabban kai layya lokacin da ka yanka din nan lokacin yankan layya bai shiga ba yasa layya ba ta yi ba shikenan wannan kun ci abinci ya halatta ka sake yanka wata dabban babu dikhari luhumil adahi babin da ya zo na naman layyaya za a yi za a yi ci a ajiye guzuri zuwa sati biyu wata ɗaya ko koya za a yi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثه ايام ya ce manzon Allah ya hana a ci naman layya bayan kwana uku ya ce duk wanda ya layya ya ɗebi abin da zai ci manzon Allah ya kafa doka duk wanda ya layya sai ya ɗebi abin da zai ci zuwa kwana uku sauran sai ya sadaka da shi kada wani ya bar naman ya wuce kwana uku sun makala ba'ad sa'an bayan haka sai ce kulu ku ci wata sadaku ku ba da sadaka wata zawadu ku yi guzuri waddakhiru ku ajiye ai an tambayi manzon Allah sai ya bayani yace wannan sallan mutanen ƙauyuka ne suka ciko madina ba su da abin da za su ci to sanadiyya haka sai manzon Allah ya kafa doka ka ɗebi abin da za ka ci kwana uku sauran ka ba su a rarraba musu amma daga baya manzon Allah ya ba da izini ba ga shi ba قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثه ايام manzon Allah ya hana a ci naman layya bayan kwana uku dole ka ɗebi na kwana uku ka aje za ku ci sauran ka bayar da sadaka kala abdullahi ibn abi bakrin abdullahi dan abubakar yace fa zakartu zalika li amra binti abdurrahman yace sai na fada ma amra yar abdurrahman fa qalat sai ce sadaka haka ne ya faru سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول yace naji na na Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana fadar cewa daffa nasum min ahli albadiya hadrat al-adha wa'ansu mutane ne da kauye suka ci ko Madina ranan sallah في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن منزون الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي iddakiru li salasi duk wanda ya layya ya ɗabi abin da za su ci kwana uku shi da iyalinsa sauran ya raba ya bayar sadaka wata saddaku bi ma baqiya ku yi sadaka da shauran ragowar qalat tace falamma kana ba'da zalika yace bayan haka qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laqad kana an-nasu yantafi'una bi dhahayahum ya kace ya manzon Allah mutane na amfani da layyansu naman layyansu wa yajmiluna suna gyara man su ɗaukuka kiɗan su ɗauka man su narka a yi menene da menene da menene mina alwadak wa yattakhiduna minha al-asqiya sai su ɗebi fatan dabban kuma aje a yi salka ana zuba ruwa a ciki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma zalika yace to me ya faru ne me ya mafarin wannan tambaya wannan maganar au kama kala kalu shi suka ce na haita alluhumid dahaya ba da salatin ce ai ka hana a rike bayan kwana uku shi yasa wannan da ake duka ba zai yiwu ba kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ma nahaitukum min ajli daffati allati daffat alaikum ai na hana ku ne saboda wannan mutanen kauyen da suka ciko madina fakulu ku ci wata sadaku ku yi sadaka waddakhiru ku aji يعني الداب بالدافة قوم مساكين قدموا المدينة قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقد فقدم إليه أهله لحما أبو سعيد الخدري يا داود تفيا sai iyalansa suka kawo masa abinci suka kawo masa nama faƙala ya ce unzuru an ya kuna haza min luhumil dhahaya yace ku bincika wannan ba naman layya bane ni na san manzon Allah ya hana aje kwa bayan kwana uku manzon Allah ce kada a ci naman layya bayan kwana uku ka aje ka ci bayan kwana uku ka ci haramun aka kawo mishi yace a a bincika wannan naman layya ne naman layya ne ai ya wuce kwana uku kenan ko fa qalu huwa minha aka ce ai naman layya ne fa qala abu sa'id alam yakul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anha ya manta da cikin shi da yunwarsa sunnar abinda manzon Allah ya fada shi zai manzon Allah bai hana ba sirrin da yasa suka samu wannan ɗaukaka kenan fa farko shari'ar Allah ce farko kafin ciki ka ko dufin ko ne ne faqalu sai suka ce innahu qad kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam badaka amrun ai bayan bayan kai tafiya wani al'amari ya kasance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an canza wancan tsarin kenan فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبره sai fito ya zo yana tambaya menene ya faru ne an ba da izini ne a ci naman lai bayan kwana uku ko kuwa a'a fa ukhbira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai aka ce mishi ai manzon Allah ya ce nahaitukum an luhumil adha ba'da salasin na hana ku ci naman lai bayan kwana uku fakulu ku ci wata saddaku ku ba da sadaka waddakhiru ku aji wana haitu kuma anil intibazi na hana ku kuma ku yi tsimi ku tsima dabino ko ya'yan inabi a cikin wa'yansu abubuwa da aka ce an hana mun ka karanta su saboda da an sa su iska ba ta shiga ciki sai su zama suna maye wa kullu muskirin haramun ku tsima duk inda za ku tsima amma duk abin da ke sa maye haramun ne wana haitukum an ziyaratil quburi na kuma hana ku ziyaran kabari makabarta kaburra fazuruha ku ziyarci kabari makabarta wala taqulu hujran kada ku fadi abinda bai dace ba ai la yani la taqulu su'an nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha al-amru idza jaa ba'da an-nahyi yarji'u ila aslihi al-awwal الأصل ما حكم زيارة القبور جائز هذا فزورها يرد المسألة إلى ما كان جائزا أولا تسعى أنكم نهايتكم كسوة الأمة وتتهدى من مين eh maza da mata fazuruha eh fazuruha ku ziyarci kabari ya kebance maza kadai ne ko ya hada hada mata eh ai ba a magana da kai da ka haka fa sai an yi tunani sai an yi bincike duka gaba daya menene da menene kafin ka yi tunani ai amma ka je kai tunani kuma za ka ga an ce kaza an ce kaza an ce kaza shi ka san ashe gaggawa wajen ba da jawabi na nuna karancin ilimi gaggawa wajen ba da jawabi yana nuna karancin ilimi don da ba karancin ilimi ba ne ai za ka ai ya kamata a yi bincike cikin wannan matsalar a game manzo Allah ai nasoshin da suka zo ma cikin ziyaratul kubur me suka ce la'ana Allahu sawaratul kubur la'ana Allahu za'irat kaza kaza kaza kaza sai malamai suka zo suka ce wannan ya hada maza da mata saboda nana Aisha ta yi kaza saboda kaza kaza zuwan su malamai kuma suka ce a'a maza kadai aka ba izini mata ba ba su izini ba me yasa to shi nan zaka ga ce ne na ce wannan ya jawo takobi wannan ya jawo ta alkalamin sa haka suke haka suke ta har zuwa karshen abin da aka faɗa amma zance mafi rinjaye malamai suka ce halarci ba shi nan ba? ne? wanda suka yi ne? ai ba haka tambayar take ba sai ka ce lokacin an samu bukata ne yanzu mutane na cikin yunwa ba abinci ba komai ba menene da menene da menene ba za ka iya haramta ma mutane ba tunda manzon Allah ya bada izini a ce ai sadaka aje bayan kwana uku kai ba za ka hana bayan kwana uku ba saboda waɗanda suka fi kama tsanani a cikin addinin nana Aisha mai ta ce da manzon Allah ya ga abinda mata suka kirkiro da ya hana su zuwa masallaci ba ka bane ba to tunda manzon Allah bai hana ba ba wanda isa ya hana tunda manzon Allah ya bada izini sai dai ka kwadaita ma mutane mutane na cikin yunwa a taimaka musu mutane na cikin yunwa a taimaka musu wanda yayi ya samu lada wanda bai yi ba shikenan iya abin da zaka yi kenan amma ba zaka iya canza wannan dokar ba an fahimta lokaci ya cika ko eh hadisan ba yawa a karasa الشركة في الضحايا وعن كم تذبه البقرة والبدنة babban matsala ce babban matsala ne imamu malik imamu malik shi wajen shi abinda ake ce ma sharika wajen layya kai ka sera kuninka da kirga mutum bakwai ka sa su ciki za su samu lada amma wannan ya kawo kudin shi wannan ya kawo kudin shi wannan ya kawo kudin shi har mutum bakwai su hadu ya ce bai ba babban magana ne gashi nan shafi daya aka shafi daya sa'an nan kuma wai suka ce sai su duka in sun hadu kan hadaya ne amma in wannan zai layya ne wannan hadaya wannan wata mas'alar kafara ce wannan kaza kaza kaza kaza shi wannan ya kawo kudin shi wannan ya kawo kudin shi aka hada aka saya yayi ko bai ba wayan suka ce yayi wayan suka ce a'a sai in su duka sun hadu a cikin abu daya ne Allahumma adina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم